barakatu za mu ci gaba da karatun mai albarka a cikin wannan littafi mai suna a tajaridu sare da hadisi jami'i sahi satin da ya gabata mun tsaya a kitabul aidain kuma insha Allah ta'ala yau shi za mu tashi wannan littafi yana magana akan matsaloli da suka shafi idi guda biyu idin babbar sallah da idin karamar sallah a matsayinsu na idi wanda musulunci ya sani a addinance idin karamar sallah da idin babbar sallah sai kuma ta kina ranar juma'a kamar yau dinnan kenan babi na farko shine babul hirabi wa daraki yawmal eid babin da yake magana akan wato kenan ya halatta za a yi amfani da alhirab shi ne wato kenan jam'u harbatin shi ne mashi ko harba shi ne mashi hirab jam'insa wadarak shi kuma yana nufin wato kenan garkuwa da ake darfawa a hannu in ana yaki akwai wasa wanda su laraba suke a wancan lokacin ko kuma da suke tare da su ranar sallah za a fito da mashi da garkuwa ana tsalle ana buga ita garkuwar ana buga ta ana wani irin sawon da ita ana tsalle ana kewaye wuri ana kwatanta kawowa suka da mashi mutum yana kwatanta karewa to wannan babin zai magana akan wannan insha Allah mu gani menene halaccin sa ko kuma menene rashin halaccin sa riwayar farko daga nana aisha allah madaukakin sarki ya dada ita kala take cewa da kala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyata ne manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya taba shigo min sai ya zo ya samu yan mata guda biyu wato kenan a guri na a cikin daki na kenan to ganni ya ni bigina ibu afa suna waka irin wakar da wato kenan mutane suke yi ta yakin bu'af yakin bu'af wani yaki ne wanda ya faru a da a baya kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina saboda an kashe mutane da yawa ana yin waƙoƙi akan wannan yakin kusa abin da ke faruwa a gari mafi yawan lokuta za ga waka ma akan sa yanzu an fara siyasa za ka ga mutane suna ta waka akan siyasosi wannan ya tashi takara ana ta masa waka da sauransu ko wani abu ya faru to su ma suna yin irin wannan akan yakin bu'af kowanne suna yin waka akan jarumansu da suka taka rawar gani a wannan yakin da kuma mutanensu da suka ba da rayuwarsu aka kashe su a wannan yakin da ake kira yakin bu'af sadaka sai zama abin gaduwa a cikin mutane mun gane wannan to waɗannan 'yan matan yara ne kanana idan manya sun yi abu yanzu misali kamar mawakin siyasa ya yi za ka ta hau bakin kowa sadaka yara suna yi mata suna yi a tsakar gida maka to waɗannan ba su ne asalin mawakan ba amma abinda suka ji yara an yi sun zo ɗakin na na aisha suna yi ko manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo don haka fattaja a alal firashi sai kan bai san da su ba sai shiga gida daki ya kwanciyarsa akan shimfidinsa wa hawwala wajhahu ya juya fuskar sama tana kallon jikin gini ta yanda ba zai kalle su ba ma balle ya sa musu wani nauyi a zuciyarsu wanda zai shagaltar da su gabarin abin da suke yi sai suka ci gaba da wakansu yara ne kamar yadda ita ma shekarun na tabbatiya a wani lokacin wadakala abubakar sai sayidina abubakar sai ya shigo ɗakin kunga gidan ɗakin yarsa ce ta cikinsa ta haka zai iya zuwa ya zo ya ganta ya kai ta don haka fanta harani sai ya yi min barazana ya min barazana nan kaga mai ahalari ya ce wanti haril muslim daga cikin abubuwan da ya irga a cikin haram shi ne a yi barazana a musulmi a tsorita shi a razana shi a faɗi wani abin da zai ɗaga masa hankali na alar ya ce ba shi da kyau to kaga wannan wato kenan idan babu hakkin a yi masa hakan kenan shi yasa mai ahalar ya hana amma sayyidina abubakar shi ya ga abin da bai yi masa ba a addinance a fahimtarsa don haka su ne kuma ba wanda ya kawo waɗannan yaran sai aisha ta haka shi ne su ce fantahara ne sai ya mun barazana sai ya razana ne ya tsorita ni ko wakala sai yake cewa mai zuwa rata shaɗan inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gogen shaɗan kuma a gurin manzan allah sassa alaihi sassa yana ɗaki yana kwance kuma a zo ana irin wannan waƙoƙi na shaɗan a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun dama mace maza alsarsa ya juya gabansa gaban gini ko sai ya juyo sai ya fuskanci sayyidina abubakar faƙali sai ya ce masa da'ahuma kyale su kyale su ai yara ne kyale su ma gafala lokacin da ya rafkana ma'ana hankalinsa baya kaina shiwa kenan manzan Allah ko abubakar ga mastuhuma sai na shure su haka na shamfe su haka sai kubuce kubuce haka sai kenan kwakarar jata sai suka fice a cikin dake suka tafiyarsu sai suka tafiyarsu daga kamar yanzu wannan na farko dai ta ce ranar idi ko haka ne da kala ya alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne jayar da yawan ba'asu kamar yadda shi da topic din ya nuna cewa wato kenan ranar idi ne ranar idi ne aka yi hakan din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai kyale su kamar yana nuna wani fusha na addinin musulunci akan irin waɗannan abubuwan da akan ji su a bakin yara na waƙoƙi musamman irin wanda suke wato kinan za su za su shajja a mutane akan wasu abubuwa na jarumtaka ko kuma wasu abubuwa da za su shajja a mutane akan abubuwa na addini kuma ka ji yaran islamiyya suna yin wani abu wanda zai abin to duka irin waɗannan abubuwa باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج wannan kamar ga mun fahimci wannan ko yanzu mun ci a fahimtar sayyidina abubakar wani abubuwa ne shaɗe ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam albarkacin ranar idi ya dan kau da kai wato kenan ya bar su yace masa ya kyale su na'am yawwa to yana akwai fahimtattuka da yawa wanda ya gina akan wannan akan wakar ai kaga na farko a cikin daki ne ba su da alata darab ba kayan kiɗe-kiɗe ne tattare da su ba illa iyaka abu ne wanda suke a baki irin wanda suka ji ake yi a abin nan a waje yawwa sannan kuma bai yi encouraging ba duk da kuma bai hana ba sannan sai na abakar shi hana ya kai tsaye kuma bai faɗakin ba sai da suka fita yawa so akwai waɗansu abubuwa wanda suke ƙanana-ƙanana wanda babba bai ya magana a kansu amma waɗansu za su yi magana in ka dubi sinariyo ɗin za ka kusan kamar haka ne amma waɗansu suna capitalizing a kan wannan sai su ba da gwamnan cewa hakan ɗin ya halatta idan kuma suka ba da cewa ya halatta sai waɗansu kuma su buɗe ƙofar sai ta fice iya kayan da aka eh sai ta wuce kuma inda abu nan ta yadda za ka ga wani lokaci malaman malikiya ake ganin su da suka kawo babi na saddin lizari'ati su zai ce wannan kawai haramun ne kawai ba za su bari ba saboda ne kar ya bude kofa ma mutane a ba su inci da su tafi kilomita daya yawwa saboda idan bai wuce shige irin waɗannan ba ba zai zama da matsala ba matsawon ba batsa ba ne ko waka ce ta baki wadda ta shafi yaki suna faɗan jarumansu wadda suka yi shahada irin ta wancan zamanin da kuma wadda suka yi ƙoƙari suna faɗa su suna encourage kamar suna encourage mutanensu don kar su yi ƙasa a gwiwa ko da yaki wata zai faru wallahu ta'ala ala babu al'akali yawon alfidar qabla al-khuruji babun da yake magana akan cewa ya halatta a ci abinci ranar karamar sallah kafin wato kenan a fita zuwa masallaci أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya sammako zuwa wato kenan masallacin idi ranar sallah karama sai ya ci wasu 'yan dabinai a wata riwaya daga gare shi yake cewa wa ya akuluhunna witran yakan kuma wato kenan ci su wutiri ko wana nuna kamar cewa al'adan annabi sallallahu alaihi wasallam ne haka baya fita ranar idi karama sai ya ci abinci kuma dabino kuma wutiri ko su riwayoyi ma wanda suke nuna cewa yakan ci kwaya bakwai wallahu ta'ala ala to yanzu matsalar shine anan idan kuma su al'adar su cin dabino ba wani abu ne ko to yanzu in kuma irin a guraren mu ne fa inda dabino wani abu ne sharadi ne yanzu musa za mu cin ranar sallah sai dabino ko kuma za mu iya cin kosai a madadinsa ko nuna bukatar koko wanka ne ko ko da ruwan buta yau ya dai ci abinci yana cin wani abu su da bino ne shi da a gurin su so ka ga mu abin da zaka iya cin abina wallahi ta'ala eh yawa to kaga in ma yan kan kusa ka samu dima dima me yawa eh eh to su ma duk suna tabbara wadannan ne amma ni ban taba ganin hadisi akan alkama ba ta buɗe bakin sallah amma na ji wani malami daga cikin manya-manyan malamai yana cewa ana cin alkama ne saboda an yi wata guda ba a ci abinci ba da rana yanzu baki ya samu za a yi ganje-ganje da yawa ita kuma tana taimakawa wajen fast digestion so that ba zai samu constipation ba yauwa cikin da ka saba baka bashi abinci da rana ka zo ka ga wannan kaci ka zo wannan kaci kaci kaci kaci kaci zai za samu constipation yauwa to ita tana minimizing za samu kumburin ciki yauwa to ita kuma tana taimakawa ne wajen rage kumburin ciki kawai shine hikimar da abin haka na ji wani shaka baka tare ta Allah ji kare yake faɗa eh eh alkitance ne likitance ne a wannan kuma suna haɗi da hadisin da yake cewa dabinan kwaya bakwai ne duk da cewa wani riwayan wasu malamai sun ce tana da rauni wannan ziyada ne cewa kwaya bakwai ne yawwa to sannan yanzu mun banci da bukatan dai a ci abinci ne yawwa amma kuma so samu a ci wutiri in dabinan aka samu fa lillahi alhamdu wal minnatu shine sun da zo da shi in ko ba shi ba za a iya tunda bukatar dai a ci abinci ne kar a je masallacin da yunwa inda mame ma aka samu to inda mame ne ma za a yi wutiri loma ko kari da alhamdulillah saboda haka to dai za a yi wutiri ko yawwa sannan za a ci to a kan wannan wasu daga cikin malamai suna ga ba suna ce yin hakan mai karfi ba to haka ba lalle ne wata kenan ba sharaɗi ne sai mutum ya ci ba cikin waɗannan akwai abdullahi dan umar allah maɗaukakin sarki yadda da shi da abdullahi a da jabir bin abdullahi a cikin tabi'ai kuma akwai wannan ne yasar adawo bin yasar suna ganin cewa ba abu don haka abdullahi bin umar baya cin abinci haka yake tafiya abinsa mafi yawan wato kenan idinsa a rayuwarsa to haka ba ko jabir dan abdullahi bin haram to allah maɗauki tarke da su ala ayi halin dai ba sharaɗi ne dole sai ka ci ba in ka ci ka yi sunna in baka ci ba ka yi laifi ba Allah ta'ala alam babu al'akal yawan nahari babin da yake magana akan cin abinci ranar babbar sallah wancan ranar karamar sallah ko wannan kuma ranar abin nan wa anhu radiyallahu anhu ok matsalake babi babu sanatul idani la'alil islami haka ne haka ne babu da yake magana akan wato kenan sunnar da ta zama sunna dan idi biyu babban sallah da karamar sallah kenan ga mutane wanda suke musulmi sunnar da musulunci ya sunnata a ranar idi na karamar sallah da na babbar sallah bara'u bin azim Allah madaukakin take da shi ke cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaktub yana yin kudba kan mimbari faƙala sai yake cewa inna awwala ma nabda'u bihi yawmana haza lalle farkon abin da muke farawa da shi a wannan ranar tamu ita ce ranar sallah an nusalliya sai mu je masallaci mai sallah sun narje sannan sai mu dawo fanan har sai mu soke taguwar mu soke raƙuwar mu in dabbobi ne mu yanka layyar mu faman fa'ala zalika asaba sunnatana duk wanda ya aiwace haka ya dace wato kenan da sunnar mu ya dace da sunnar mu kenan irin babbar sallah ba a cin abinci kenan kamar yake nunawa farkon abin da za mu fara da shi a wannan ranar tamu shi ne wato kenan mu je mu sallah dan ka da gari ya waye masallaci za a tafi shi yasa ake cewa su yadda suke yin sallar su ta idi in an fito a masallacin juma'a ai a masallacin asuba kowa sai shirin yayi wanka ya fita ta masallacin idi take rana tana fitowa suna isa liman ma ya isa sai a yi sallah aka ce ko a fikihun malikiya aka ce ana yin sa ne rana tsakaninta da kasa ƙidar rumfi gwargwadon gwarma in ka fito kaga ka hanga gawar kaga rana ta ɗan ɗago tsakaninta da kasa bai fi gwaran mashi ba a lokacin ake sallah to da lokaci gidan ka garga ɗagowanta idan haka ne kuwa automatically ku za ku je kun kafin rana ta fito saboda tana ɗagowa sai ku yi don haka ma kaga hadisin ma ya fi bayyana a haka farko abin da muke fara mai sallah eh awwal ma nabda'u bihi yawmana hadha an nusalli farko abin da muke fara wannan ranar ci mai sallah sun narji sannan sai mu dawo wannan hara sai mu zo mu soke ko to kuma duk wanda ya hakan ya saba wa sunnar mu ai sorry ya dace da sunnar mu ya dace ya dace da sunnan ba ya saba ba ya dace da sunnan da zo suna ya zamu mai da ita al'ummar mu mutanen gangaci ya za a yi a ce abin nan da an sallan asuba a yankarajin mutane su tafi rana tana dagowa a yi sallah kawai a dawo kawai kowa ya ci gaba da harkarsa eh me zai hana shi yiwuwa eh
an riga an horar da mutane ba a yi sai karfe tara da rabi zuwa goma.
horarwa ne ko?
Horar da su aka yau to kuma za a iya canja horo yi. Sai da wani ba mara gaskiya ta shawara.
ba a ce ba wahala ba ai ai wahala ta banza ne ba masu eh yaya za mu yi Ina gana ga a haka ma malam sai a yi sallah ka samu wata sama ta amsu ba samu sallah. Ka gani? Sai ka samu sama da mutum amsu ba samu sallah.
to ai duk mutanen aka biye musu Shi ne haka.
eh mutanen aka biye musu amma akwai akwai matakai da yan dauka zai iya akwai matakin enlightenment matakin enlightenment na farko a yaya ta waduna ga da ake muya muke yi.
Idan ba haka ke zuwa.
mm Na farko kamar nan masallacin.
mm ana su haka yi sai an zama tsakanin liman da fada mm
an yi wani kyakkyawan zama an daidaito a kan haka to ka fara fitowa da matakai kenan dama abin da ke da ya za mu yi mu kafa wannan sunnar Bayan haka sannan sai kake sa a yi kuwa za a yi idinar sallah kirkin kaza misali kamar karfe shida Mm.
to da ka duk wanda yake da samu sallah idi ya je masallaci karfe shida karfe bayan yana zai samu sallah to da ka idan ya je mai samu sallah ba sama da shida wannan kuma shi yau kan Eh, to kaga ina haka da kuma yin gyara mutane za su gyaru da haka ta kafa da daya akwai mai wata shawara wata hanya kuma eh ta yi ba ita ce kada kar ku toshe tunanin ku mana ba a so na gode enlightenment yanzu a ce a sami tsawon lokaci ana ta yayata wa mutane ga fayin da ake yi ga yanda ake yi a faɗa a masallacin juma'a a faɗa a gurin tafsiri a faɗa a masallacin juma'a ga yanda abu yake mu ga yanda muke yi ya ji nan kowa kafin practice kaga wannan shi ma zai iya taimakawa amma kuma waye zai haka eh yawa tsara gaga aikinmu ne ba shi lalle malamai ba a gurin dabar mu na zama da kullum za mu yi alatin mutane duran da matsala ta taso akan wannan mata sai mutum ya samu dama sai ya mata mai bayani gafa yadda na suna ta zo da shi ga yadda ake kaza kaza kaza da sauransu ko na taba ji akwai wani malami a garin a Najeriya na je masallaci a Madina karfe tara bai ko mutum ɗaya bai samu ba yau ka za a yi sallar na aka ce wata sallah kuma wata sallah kuma idi ya ce a hawa ayan yi indi tuntuni ya ce sawa a nigeria zai gare da ake sallah taimaka babu la'akali yawan nahar babin da yake magana kan cin abinci ranar babbar sallah wa anhu radiyallahu anhu qala qadamana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawm al-adha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana kudu ba ranar layya alhamdulillah ranar da aka sallar layya ba'ada salati bayan an yi sallah ko kenan kudu ba da shake yin ta bayan an yi sallah sai an yi sallah sannan sai ayi kudu ba fa qala sai yake cewa man salla salatana duk wanda yake yin sallah irin sallar da muke yi dinnan wa nasaka nusukana ya yi ibadar yanka irin ibadar da mu muke yi ko da kullum ummatin da Allah man sakan kun nasu ko ko yawa duk ibadar ta shafi yanka ana kiranta nasu ko ko kuma ibadar hajji ana kiranta nasu zaka ga an ce ma nasukul hajji wal umra faqad asaba nusukan faqad asaba nusuka ya dace da ibada ta yanka wanda ya zo ya sallah idi tare da mu yadda muke nan ya je kuma ya yankan layyarsa tare da yadda ko ya soke rakumarsa tare da yadda muke yi irin yadda muke yi to hakika ya dace da ibadar yanka ma'ana Allah ya karba Allah zai bashi lada wa wanda saka kabla salati wanda kuma ya yanka ibadar yanka kafin sallah fa innahu qabla salati to wannan farka yayi kafin sallah ne ko mu ko ba haka muka ce ayi ba wala nusuka lahu don haka babu ibadar yanka a gare shi a cikin wannan kes din ma'ana kenan bai samu layya ba mun gane wannan bai samu layya ba kaga wannan akwai matsala a nan gudun sosai layya mutum yayi amma bai irin yadda ake wa kashe bai samu ba kamar yadda wancan mutumin ya zo ya sallah alwala ya zo shi masallaci ya sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa bakai sallah ba mala je kai sallah bakai kuma fa yayi wannan ma ya yanka layya ko amma duk nan daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa irin fa salli fa innaka lam tusalli wannan kace wala nusuka lahu bai da nusuka bai da ibadar sallallahu don haka kullum ana bukatar mu yi takatsantsan a ko menene mu dace da inda wato kinin musulunci karanta faƙala abu burdata ibn niyar abu burda ɗan niyar sai zabura sai ya ce shi kuma shi ne kalu bara'u akwai wani sahabi na ce masa bara'u bin azi ko to shi wannan kalu bara'i kawu ne kanin mansa kenan sai ya ce ya rasulallahi fa'ini na saktu shati qabla salati ne ba ina fitowa masallaci na yanka akuya ta kawai tannan da wanka na fito nan gurin kafin sallan nan ni hana riga na yanka iyaye wa arabtu annan annal yawma yawma akalin wa shurbin abin da yasa ne haka na san wannan rana ta sallah rana ce wanda kai ka faɗa mana cewa rana ce ta cin abinci da shan abin sha don haka shi yasa ne hana yanka abu na kawai kawai mutane suna da an gama abinci kawai su ci abinci su sha wa babta an takuna shati sai na so cewa wannan akuyar tawa ta kasance awwala shatin tusbahu fi baiti ita ta barakon akuyar da za a yanka a gidana kenan gidana kowa yana da tasa ko mata na suna da tasu ƴaƴana suna da nasu kowa ma yana nasa amma dai tawa za a ba ni ne mai gida ba to tawa za a fara yankawa sai da kashi yasa ne hakan nan don haka fa zabatu shati sai na yanka tawa akuyar wata gaddaitu qabla an ati salat nasa aka fede ta aka dafa ta kafin mu zo masallaci aka aka ci abinci aka yanke wani ba aka abinci muka ci kafin mu zo masallaci qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shatuka shatu lahami akwai raka dai akwai nama ne kun ci naman ku abin ku kun ji dadi Allah ba ku ladan cin nama wa qala sai ce to to kenan in me fahimta sai ce ya rasulullahi fa inna indana anaqan to muna da wata yar batala muna da wata yar batala ma'ana ina da wata yar batala yanzu da yace ina da wata me ya fahimta a magana annabi sallallahu alaihi wasallam layya bata yi ba ko layya bata yi ba don haka yanzu yana neman alternative don haka yake cewa ina da wata yar batala yar karama ko jaz'atan kuma tirniya ce ahabbu ilayya min shataini na fi son ta akan awaki guda biyu saboda ta kai ta kawo tana tsallan nan abin na bani sha'awa afa ta jizi'u anni idan na yanka ta yanzu bayan mun tashi a nan kayi tsalla mu ka yanka mun tabi sai na yanka to ita din za ta ishe ni amma fa yar bata lashi kala sai ya ce masa na'am kare za ta yi maka amma walanta jizi'a an ahadin ba'adaka bayan kai in wani ya da ita ba za ta isa ba sai ya cika sharuɗan da ake bukata na layya amma kaɗin tun da an samu akasi kuma ƙaunarka da sunna ce ƙaunarka da ibada ne ƙaunarka da aikin alheri ne ya sa ka yi riga malam masallaci don haka ba matsala ka yanka wannan ɗin za ta yi za ta isa yawa a masar kusa kenan a masar kusa kawo kuma yana nuna yadda annabi sasa yake tafiya da siyasa mutanen sa baya sare musu gwiwa kwata kwata eh shikenan ka je kai an gama an wuce layin go yawa kullum idan mutum ya zo ko annabi sasa yakan sauwake masa yakan sauwake masa damuwa yakan haka kuma ya kamata shugaba ya zo kada mutum ya zo da damuwa a matsayinka na wanda yake ya aminta da kai cewa in ya zo za ka warware kuma zo ka dugulgula ka daɗa dama a a a a ina ai kaza kaza sai ka daɗa wato kenan razana shi sai ka tsorata shi to sai zama abin bauga wannan mutanen da mutumin da ya kashe mutum 99 ya je gurin wani malami sai wayya wayya wai mutum 99 ha waye zai gafi gafarta maka baka da hankali ne ya da ba za a gama ta mata bari ka ga yi wa sare shi eh da lissafi amma wancan da yake malami ne sai ce masa kuma waye sai shiga tsakaninka da tuba kaga ya kwantar masa da hankalinsa to wannan yana daga cikin halaye na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da hankali ya hankalinsa ya tashi cewa to shi te bai laya ba kuma bai da wani sai bata lace kai kai din ta maka amma da ma a karfa ku gana masa rangume kuma ku wuce gona da iri kowa ya rika kama wa yan wannan yana yanka yana ta layya ko menene ake kiransa kafin zulu yawa kafin zulu kar kowa ya kafin zulu ya ce abin da to ba za ta isar ba masha Allah babul kuruji lal musalla bi gairi mimbarin babin da yake magana akan hukuncin fita zuwa masallacin idi ba tare da mimbari ba a masallacin juma'a akwai mimbari amma a masallacin idi fa haka ake fita ba mimbari ho to zaure mu tabbatar da wannan annabi sai da lokacin da radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhruj yawm al-fitr wal adha ila al-musalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita ranar sallar lalan karamar sallah da ranar babbar sallah zuwa wato kenan musalla shi ne masallacin idi kenan ko yawwa fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salatu abu na farko da in ya isa masallaci abin da zai fara da shi shine sallah da summa yansarifu sannan sai idar da sallah an gama wannan fa yaqumu muqabalan nasi sai ya tashi sai ya fuskanto mutane yana mai fuskantar mutane wannasu julusun ala sufufihim mutane suna zanne a nan sahun da suka yi sallan nan ba za su tashi ba fa ya izuhum sai musu wa'azi wa yusihim ya musu wasiya me bambancin wayannan abubuwa guda biyu da wa'azi da wasiya zai musu wa'azi zai musu wasiya bai bambancin wayan abubuwan zai musu wa'azi gargadi kenan ko ya tsoratar da su ya kwadaitar da su ya tsoratar da su ya kwadaitar da su wasiya kuma zai rika ce min ina muku wasiya ku yi kaza kamar yana kokarin ya dora su akan wani abu fatikula abu kaza wa'azi zai iya zama general mun gane sannan bayan ya yi wasiya wa ya amurhum sai ya umarce su kuma directly a rika kaza a bar kaza a rika kaza a rika bar kaza fa in kana yuridu an yaqta'a ko ba'athan qata'ahu idan yana son wato kina ya yanka wani hukunci ta mutanen da za ko tawaga da za a tura wani yaki ko wani abu sai ya yanka hukuncin a wannan lokacin aw ya amuru bi shay'in ko yana so ya umarni da wani abu amara bi sai ya umarni a wannan filin jama'a ana kaza kaza da kaza a daina kaza jama'a ba a kaza kaza kaza anguwa kaza ayi kaza anguwa kaza ayi kaza wani wani yayi kaza abu kaza wani yayi kaza jama'a ku rika yin abu kaza sai ya umarni da wannan abu summa yansarifu sannan shi kiran sai ya tafi abunsa kowa ma sai ya tafi abunsa abu sayyid al-kudri yake cewa falam yazalin nasu ala dhalika mutane ba su gushe ba akan wannan sunnan haka ake yi idan an zo sallah limami zai yi ma mutane sallah sannan sai ya tashi ya juyo ya fuskance su a tsaye ya yi musu wa'azi ya yi musu wasiya ya umarce su ya hane su ya dora sa kan wasu abubuwan da ya kamata a yi haka ake yi hatta kharaju ma amarwana har sai da wata rana na fito masallaci a lokacin kalifancin marwan bin hakam ko amirul madinati lokacin kuma shine amir a madina kenan lokacin bai zama kalifa ba ko lokacin bai zama kalifa ba amma ya shine yake gwamnan madina a wani lokacin fil adha a sallar layya aw fitrin ko kuma ma a sallar karamar sallah alam ma atayna musalla da muka zo masallacin idi izamin barun banahu wani ne kasir bin salt sai muka ga kawai mun bari wani mutum ana ce masa kasir bin salt ya zo ya kankara masa min bari an zo an daula a filin idi fa'iza marwan aka ne ko yurido an yarta kiyahu sai ga marwan ya zo a matsayinsa na gwamna limami ko amir sai ga shi ya zo tinkin tinkin tinkin ya zo yana nufin zai hau kan mimbari wato kenan ya ma mutane ya kudu ba kabla an yi salli tun kafin yi sallah yanzu aka sai nawa muka samu aka sai na farko dai ba a yi da mimbari aka sai na biyu ko sai an yi sallah ake yin kudu ba yawwa fanja zartu bi saubihi sai na kama rigarsa na jawo shi fajar zaba ne shi ma sai ya ja ni eh fartafa'a sai hau sama kawai hau na jawo rigarsa ya zaka bana irin wannan ka kawo sabon abu muna son a tafi a yanda ake tafiya shi kuma sai ja kawai rigar shi ma sai ya hau abunsa baka daba sai ma mutane kudu ba qabla salati kafin ai sallah fakultu lahu sai na ce masa gayyar tum hakika kun canja abinda wato kenan aka saba a kansa inka ne wallahi na rantsa da Allah faƙala sai ya ce min ya abawa ne nikam ya aba sa'idin ya ce ya kai baban sa'idu kar zahaba ma ta'alamu abu da kake ilimi a kansa ya tafi abinda ka san ake a kansa wannan karnin ya wuce yau yanzu an ci gaba ba wani karni wani karni daban wa qultu ma a'lamu wallahi khairun mimma la a'lamu sai su to wallahi abinda na sani din na rantsa da Allah ya fi alheri akan abinda ban sanin ba ina ce wani sabon abinda ko zari shine shine wanda ban sanin ba ko wanda na sanin shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman da Ali har ma da Muawiya ta bin Abi Sufyan suke a kansa ko to shi din da na sanin ya fi alkhairi a kan abin da ban sanin ba fakala sai yake cewa innan nasa lam ya kunu ya jili suna lana abin da ya sa ka gana yi haka mutane idan an yi sallah aka tashi za a yi kuduwa ba sa zama eh ba sa zama kai abin da ka sani shine da mutane sukan zauna in liman ya yi sallah ya tashi yana kuduba kowa ya kan zana a sahun da suka yi sallar haka zai zo ya tsaya musu wa'azi ba wanda zai tashi yanzu kuma da an idar da sallah da mun zo mun fara wa'azi sai mutane su gudu eh lam yakunu yajlisuna lana ba'da salati bayan an ga da sallah wallahi ba za su abin nan ba dan haka faja'altuha qabla salati shi yasa na sanya kudubar ta zama kafin sallah kuma sun sa bari su gani daren da kansu sai an yi kuduba ya abin da kasar ya tafi na abu sai idin da gobe eh na gari wannan shi ne ra'ayin abu sa'id na kudiri Allah da ya san da an da nan mai tunga eh ma ya bi shi a wani lokacin ya bi shi an yi sallah ya rike rigarsa makar ya hau mimbari ya tankwabe hannunsa ya je ya hau mimbari ya kudubar sannan ya zo tukunna aka tsakanin tun da ba a zalla ba ne ba kai saka tafi ba an tirsasa mutane sai sun saurara ke ko shi ne abin da da almigili altilin sani ke cewa to da ulin nasil a hakama bi kadari ma'adaru a da su minar fujuri ana sama mutane hukunci wargwada abin da suka haddasa na fajirci yanzu shi ne ba sa tsayawa su ji don haka shi kuma sai musu kudubar sai sun ji dole kafin wannan amma da kare ok yanzu ka fara zasa ta kenan yanzu ke tsin mimar yanzu eh ke tsin mimbarin kenan yanzu fesin matsala da mimbari eh yanzu da ne a ra'ayi da kare sami ya zo kawai sai ya zo da fuskantar da ne sai sai fure kudu ba kenan to Allahu ta'ala a'ala amma da cikin hadisi na akwai darussa da yawa na barko dai kaga sahabbai idan su idan ganin abin da ya saba ma karanta annabi sallallahu alaihi wasallam shiru ba sai ya zama tilas sai in kai kun kai ko abin da ke cewa a muhasabatin nafs idan za ka yi abu za ka yi wa kanka muhasaba za ka yi tantan wannan abin da za ka yi aikin alkhairi yinsa ya fi alkhairi ko barinsa ya fi alheri domin wani lokaci za ka yi aikin alkhairi sai ya jawo fitina mai yawa da gara ma baka yi wannan alkhairin ba ka gane to saboda haka in dai ba sun fahimci cewa in sun yi magana ko in sun aikata zai jawo wata matsalar da problem ɗinta ya fi wannan ɗin ba to ba za su yi shiru ba kaga ya ce masa kadigayyar tun wallahi na nata da Allah kun canja ba haka ake yi ba sannan ya yayi menene faligayir hu biyadihi eh bi bi menene bilisanihi a bilisanihi ya fara yi da ya zo zai hauka mimbar sai ya jawo rigarsa o da ok sai da ya jawo shi tukuna ko sai da ya jawo shi tukuna to ya yi biye da shi sannan zai bilisanihi sannan sai kuma gobe kalbi ko yawwa Allah Allah so in mutum ya ga min kare gargwadon yadda zai iya hanawa lalle dole wato kenan ya hana in ko mutane sun ki su kenan sai a bar mutane shi yasa har yau bai kwanta min limami ya hau mimbari ya yi kudu ba da hausa ba ya kwanta mun ba arena ni dai kan amma malamai da yawa sun ba da fatawa a kai malamai da yawa sun ba da fatawa ya? ehi alamai kudu ba da hausa ko kuma da wasu yarurruka da sauransu don suna ganin to amma duk wani fafatawa ne na malaman baya yawwa amma asalu ita kudu ba da ya kamata a ce a bata wato kenan abin dinta hakkinta na yadda ake annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manya-manyan sahabban nan a yi ta da larabci sai a yi devising wani means da za a karantar da mutane abinda kudu ba take karantarwa wata ke da yaren da yawwa kaga mu ra'ayi mu irin na Abu Sa'id ibn Khudri ne Allah ta'ala alam amma shi wannan istihad yayi ko amma me yasa haka wani lokaci matsalolin sukan taso daga wurin su shugabannin ne yanzu su mutane ba sa jin daɗin shugabancin marwan bin hakan a wani lokacin ka gani don da suna jin daɗin shugabancinsa za su masa da'a so kaga initially problem din daga gurin marwan bin hakan ne suna ganin kamar gwamnatinsu ba irin ta wancan bane don haka loyalty dinsu ba irin na abin nan bane wai imam bukhari lokacin da ya je karban hadisi a gurin wani mutum sai mutumin ya kafin imam bukhari zo ko jakinsa ne ya tafi sai ya sa abu a cikin a cikin dawa a cikin masaki ya rude jakin ya tafi sai da ya zo shi ya tare shi ashe babu komai a ciki sai ma bukari yake ce masa da ka yi wa allah maɗaukakin sarki da'a da jaki zai maka da'a kuma za a kan kana karya a jaki kana tsammanin zan zan karbi hadisin ka ba wallah ba zan wallah ba zan karbi hadisin ka la ata'ata allah la ata'aka al-himar to باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل القطبة بغير آذان ولا إقامة babu da yake magana a kan wato kenan ana son in mutum da je masallacin idi ya je da kafa ya aje motarsa ya aje mashin ɗinsa ya aje kekensa ya taka da kafa sai je shi ya fi lada ko ko kuma rukubi zai iya hawa abun hawa ilal idi zuwa ga idi zai iya zuwa kan jakinsa ko akan motarsa ko akan abu wasalati da kuma yin sallah qabla al-khutbati kafin ayi kuduba salati qabla al-khutbati duk wannan ana yin ta ne gairi azani wala iqama ba a kiran sallah a idi ba a tada iqama wannan shine abin da wannan babin yake so ya karantar da mu bari mu gani hakan din haka ne an ibn abbas abbasin ko wa jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhum قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ba su kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi suna yin kiran sallah a ranar sallah karama ba wala yawmul adha kuma ba su kasance suna yin haka wato kenan a ranar babbar sallah ba babu ɗaya daga cikin wayannan babu ɗaya daga cikin saboda ka ba a kiran sallah ba a abin nan wani ka'idun mun dace a cikin masallatan mu ko babu fadlil amali fi ayyami tashriki babu da yake magana ya babu ne babu bayan kudu bata bada iri to babu da yake magana kan kudu ba bayan iri wa anhu ayi ibn abbas radiyallahu anhu qala saboda wancan ya ce da ibn abbas da jabir in yace anhu waye za a gane daya kuma da miri yana koma zuwa ga akrabin mazkuru ilahi shine sai fitar da shi fili ce ayyana nufin dan abbas daga abdullahi dan abbas sun kala yake cewa shahidtu al-aida ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakrin wa umara wa uthmana radiyallahu anhum wa kulluhum kanu yusalluna qabla al-qudbah nayi sallar idi a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam nayi a bayan abubakar nayi a bayan umaru nayi a bayan usmanu kai wani ya ji daɗin sa inna lillahi inna ilaihi raji'un eh ya ji daɗi ya ce kuma dukkansu suna yin sallah ne kafin kudu ba dukkansu suna yin sallah kafin kudu ba ba don ba fara yi ba sai zamanin marwanu ko? sai ba zamanin marwanu bin haka to shi ne babu fadalil amali bi ayyamil tashriki babu da ke magana kan falalan aiki a ranakun yanyani aiki yanzu tun da ya kawo shi ya ce fadalil amali fadalan yin aikin aikin aikin yana nufin aikin alheri ne mun fahimci wannan aikin alkhairi falalan aikin alkhairi a ran sallar layya da washe garinta da wata washe garin nata ana son mutum aikin alkhairi masu yawa wato akwai falala da yawa wa anhu radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala mal amalu fi ayyamin afdal minha fi hadha al-ashri babu aiki da yafi falala wato na ibada sama da wannan kwanako guda goma kwanako guda goma kwanako guda goma yanzu wani kwanako yake ne ayyamul ashari eh kwana goma na zulhaji kwana goma na zulhaji ko daga watan hajji ya kama zuwa ranar sallah shine wannan kwanako goma to aiki alkhairi yana da ya fi falala akan kowane rana kalu sai suka ce walal jihadu har ma jihadi kala sai ya ce musu walal jihadu har ma jihadin in kana son ka sami mai jihadin da zai dace da wanda yake da tsarin ta ibada a wannan kwanakin illa rajulun sai dai mutumin da kharaja yuqadiru bi nafsihi mutumin da ya fita ya sa kansa a cikin wato kenan hadari ma'ana ya fuskanci hadari shi da kan kansa tukunna akwai every probability ba zai dawo da rai ba wa malihi da dukiyarsa ya sa ta hadari don yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah falam yarje da ya tafi bai dawo bi shay'in da wani abu na dukiyar wato kenan ko na ran nasa ba to wani shi da kadai zai fi mutumin da ya tsaya ya yi ibada sosai a cikin wa'annan wato kenan kwanaki Allah ta'ala Allah babu takbiri ayyamul muna babu da yake magana kan kabbar bari ranan muna wane ne ayyamul muna waskur lafi ayyami ma'adudati yawa eh ma'adudat din wani ta zakara haifa min menene wani ta ajjala fi yawmaini fala ismu alayhi wa man ta'akkara fala ismu alayhi liman ittaka to wa'annan kwanaku su ake kira su kwanakun wato kenan mina akwai bambanci tsakanin su da ayyamul ma'lumat wannan dai ayyamul ma'dudat ne ko eh ayyamul ma'dudat wannan kuma ayyamul ma'lumat akwai bambanci tsakanin su to shi kenan za mu yi magana akan bambancin su insha Allah ta'ala yace an Anas ko ibn Malik radiyallahu anhu annahu su'ila an talbiyati an tambaye shi akan talbiya shine labbaik Allahumma labbaik kaifa kuntum tasna'una ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuke yin talbiya zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai yake cewa kana yulabbi al-mulabbi la yunkar alaihi to muna wannan rana akwai wanda zai su ta yin labbaika Allahumma labbaika ba sa kakkautawa ba safiya ba rana ba dare aikin su kenan amma ba wanda zai ce musu kanzil balle alena wa yukabbiru man man yukabbiru al-mukabbir go me yin takbir kuma zai ta yawanci Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar musin kabbara su ma suna yi abun su fala yunkaru alaihi babu wanda zai ce masa kanzil balle alina saboda haka a wannan kwanakin wasu na yawaita kabarbari wasu suna yawaita ta labbaika Allahumma labbaika kaga kenan za a iya samun da suke la kalmar la ilaha illallah da sauran wayansu azkar wanda aka wato kenan karantar da su saboda haka amma babu wanda ya ce maka kowa ɗaya ok ba a ji sosai ok sun kasance suna yin kabbara wa'insu daga cikinsu a ranar kummina Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su suke yawaita wasu ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik za karshe wannan bai ce ma wannan abin da kai daidai ne ba ko ba daidai bane wannan bai ce ma wannan abin da kai daidai ne ko ba daidai bane hakan nan suke yi wato kina a cikin muna har lokacin wato kina wannan ranaku sai ya tafi babun nahawi ko min nahari sorry babun nahari wa zabhi yawman nahar babun da yake magana akan hukuncin soke taguwa ko yanka saniya ko tumaki ko awaki ranar babbar sallah bil musalla a nan masallacin idi ko? da masallacin idi na ina kiran a ina ake yanka ne ba ba a huna ba ne? eh? eh? ban ji ba
yanzu ba aikin hajji muke ba mun dawo gida ne ok mun dawo gida ne to shi kenan tunda to koma menene babu nahari wa zabhi yawman nahari bil musalla a masallacin idi a masallacin idi kenan mun dawo gida an ibn umar annan nabi sallallahu alaihi wasallama kana yanharu wa yazbahu bil musalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana soke taguwarsa yana kuma wato kenan yanka abin da ya kamata yanka na rago ko taniya a nan masallacin idi wala Allah ko shine limamai suke mana haka sai su je da rago ranar sallah eh ranar sallah sai su je da rago su yanka saboda kowa ya ga sun yanka ko yawwa to haka annabi sallallahu alaihi yake to amma sauran mutane fa yanzu muka je duk muka yi a can mun yi koyi da sunna annabi sallallahu yana yanka abin yankansa ko ranar sallah a masallacin idi sai mu kuma ce haka za mu yi ma du mu tafi du gari mu tafi gari mu can mu je mu yi ya zama sunna to shi shi kadai yake ko to to shi ke da zo da kai mun dace kenan da muke a cikin gida wallahu a'lam عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا كان تقولني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد كو يوم عيد idan ya rana ta kasance ranar idi ne kalafa tariqa yakan canja hanyar tafiya a wajen dawowa yakan canja hanyar tafiya eh shine a karkashin babu man kalafa tariqa idza raja'a yawm al-eid ƙarƙashin babin wanda yake hukuncin mutumin da ya canja hanyarsa a lokacin da zai da gida ranar sallar idi wannan sannan ku ana yin ta yanzu ana ɗan taba ko to Allah ya datar da mu amma me yasa hikimarta me hikimarta kasarta ne mawdu al-ibadati لأن ما علم يفتح الأرض يعني تشاهد له أنه قد ذهب إلى المسنى ورجع.
موضوع العبادة kun gane abin da ke faɗa? wai yawan guraren ibada to ai wane shi ibada ne? na dauka ibada kan sallar da muke ne ita ce ibada ai tafiyar ma ibada tafiyar ma ibada eh haka ne tafiyar ibada ta eh haka ne tafiyar ibada ce tafiyar ibada ce idan har tafiya ibada ce kuma ya zama yayi daidai kenan sannan kuma yana ba da damar yawan gaggesa da mutane in ka tafi ta nan mutanen da ka gaisa da su mai yawan ka canja hanya za ka abin nan za ka gaisa da wa'insu daban sannan kuma daga ciki akwai tsawaita hanya yawa ya tsawaita hanya nan ne inda tattakin zai shigo kenan sai menene
garin da akwai waɗanda ba musulmai ba Hmm.
su ga an fita da can da yawa na can anguwar su gani sai a sake canza wata anguwar su ma su gani Eh, eh, a tafiya sun ga wasu daban a dawa sun ga wasu daban yawwa eh to in gari da inda- in garin akwai da ba musulmai ba wannan ma zai iya zama daga cikin hikima Mhm. babu sunnatul idaini li ahli islam sunnar idi guda biyu ga al'umman musulmi anil bara'i
da fata hun zama da musulmi da
babu ya fata ba ni ina nake ne kwana kuma baya ne ta ok ok gaba ɗaya shafin ne ma ya ya bude shafi guda iska ta bude shi babu iza fata hul aidu ya salli rakatai babu idan mutum idi ya tsere masa sai ya salla raka'o'i guda biyu sai ya salla raka'o'i guda biyu ko a ciki akwai hadisin na na aisha bi amrul habashati dangane da lamarin mutanen habasha ɗin da suka zo ta kaddama wanda mun riga mun yi bayani a kansa wa za da fi haza ko fi hadihin ruwaya a cikin wannan ruwaya sai ya kara da cewa kalar sai ta ce fazajarahum umaru sayyidina umar sai ya tsawace su fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama da'ahum amnan ko bani arfadata sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar ya razane su kai ku tafi kuma ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ku kyale su banu arfada mun ba ku amana a wannan rana Ko mun karanta a hadisin a baya mutanen habasha sun zo ranar sallah yawa suka yi biki a nan gaban masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar ya zai hana su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kyale su ya kyale su a ba- mun ba ku amana a wannan ranar ya ku bani arfa da ta ku yi abinku ku tafi abinku Yawwa, to shi ma kofa ce wanda ya take in an takure ta za a samu sauki in an bude ta za a ba mutane dama sai abin da suka ga dama mutane ne wanda suka zo daga wani guri na farko ba mutanen madina ba ne suka zo su displayin wata al'ada irin tasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda jawon hankali da musulunci ya kyale su za a hana su ya ce a bar su in sun yi sun tafi abinsu shi kenan lalla za su ji daɗin dawowa yawa sau da ba ɗabi'a ce ta mutanen garin ba ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam umarni yayi a ci gaba wato kenan da yin wannan abin ba lallai ya zama wato kenan hujja ko dalili wallahu ta'ala a'lam muna da lokaci ba da lokaci to alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu za mu dakata nan